أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ وحضري لنا بهذا المحضر والتأطف بنظرة تأتي لنا بالغفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جيا منا cikin ayat da ta haramta shan giya inda Allah ya ce ya haramta giya ya haramta gumaka ya haramta kibon ƙuri'a dukkansu ya hana caca da shan giya dukkansu rijisun min amali shaitan najasa ne na aikin shaitan wacce ne buhu la'allakum tuflihun ku nisanci su za ku samu babban rabo inda muka ce saboda girman sharrin giya da kuma caca su haram ne kawai ba kafirci ba ne amma an ka haɗa su da aikin da yake kafirci ne shine bauta ma gumaka da kuma rantsuwa da kibon sari to sai ubangiji ya ce inna ma sana da yuridu shaytanu shaytan yana nuhin an yuqi bainakum al'adawata ya afkar da kiyayya tsakanin ku wal bagaza da kuma kiyayya fil khamri a cikin shangiya wal maisir da caca arada shaytanu an yuqi al'adawata shaytan yana nuhin ya afkar da kiyayya bainakum tsakanin ku inda shurbil khamri gun shangiya la'anna adatu sharibi al khamri saboda al'adan mashaya giya ya ce mai wuna alaihi suna taruwa wurin shan giya a saduhun almahabbatu wai abin nuhin su ƙara soyayya walakin ya za sharibu amma in suka sha wa sakiru sun kayi maye kowa ya bugu wa gabat uquluhum hankulan sun ka bace ta sha ta mu sai su ɓaci juna wata darabu su yi buge-buge wata ƙatalu su yi kashe-kashe haka al'ada abu ne farko manufa ta yi a yi haɗin kai a yi soyayya amma ƙarshe sai allah an ci juna an baci juna an bugi juna wani mai suru ka zalika ita ma caca haka take almai suru la'ibin caca wargi ne ya ji dole da hilmala wanda suke samun dukiya da shi bila kasabin ba tare da wahala ba man galaba ya akhudul mala wanda ya rinjaye ya ci sai ya kwashi dukiya wa man guliba ukhidha maluhu wanda an ka ci ko sai a kwaci dukiya ta yi thumma yazidu malan akhar sannan shi wanda an ka kasa din ya ƙaro wata dukiya yarju an yarbiha yana fatan nan gaba ya ci ya kasa hatta ya zaba jami'u malihi har dai dukkan dukiyar da sannu sannu sai ta tahi hatta hatta yurhina nafsahu har ya bada kai ne zingina dan jaje ya saba in an ka canye kuɗi ne ya bada riga ta in an ka canye ya bada agogo ne ya bada hitila ta ƙarshe sai ya bada kai ne jingina yurhinu nafsahu idan lam yajid shay'an bai samu komai ba fa idan lam yabqa indahu shay'un in ya zan babu komai da yanzu komai an canye sara yu'adi man adkhalahu bi hadha to sai ya kama kiyayya da wanda ya kasashe ya ci shi wannan to kaga nan ma sai kiyayya ta hadu wai suddakum shedan yana nuhin ya hana ku bil'inci galibihe ma wajen shagaltuwa da caca da kuma shan giya ya shagaltar da ku an zikirin lahi daga barin zikirin Allah alhamru wal maisuru ya suddani an zikirin la ya ce caca da shan giya suna hana mutum zikirin Allah bilhamri ya ko bigoyobe da akali a wajen shan giya dai hankali ka bacewa hankali ne bai gare bale shi zikirin Allah wabil maisir bil farahi inda ma yarbahu a wajen caca ko zai yi farin ciki har ya wuce gona da iri in shi ya kasa aw bil huzni inda ma yakhsaru in ko shi an ka kasa saboda bakin ciki har bai iya zikirin Allah to haka dai lamarin yake an zikirin Allah su hana ku daga zikirin Allah wa anis salati kuma ya hana ku yin sallah shi dan yana nuhi da caca da shan giya su zama dalilin da zai hana ku zikirin Allah kuma ya hana ku sallah khassaha bil zikiri alqur'ani ya keɓance sallah da ambata ta aziman laha saboda girmama ta ai ita ma sallah zikiri ce to bayan ya ce an yasuddakum an yasuddakum an zikirillahi ya hana ku zikirin Allah har sallah ta shiga to sai ya koma ambata ta don girmanta na musamman falantun mun tahun shin ku za ku tuku ai in tahu ku tuku ku bashan giya an hada al ashiya daga waɗannan abubuwa hada al istifhamu amrun wannan tambaya fa horo ne falantun mun tahun shin ku za ku bashan giya ma'ana ai ku bashan giya wa huwa ablagu wannan ya haikai matuƙa bit tahrimi a wajen haramtawa min an ya kula bisa ga yace in tahu ku bar shan giya shin ku za ku bar shan giya ya yi a ce kai ku bar shan giya saboda cikin wannan tambayar akwai gwada musu yin amfani da hankalinsu wajen tsaye da abin da zai cuce su wasafal khamra bi hadhihi al-awsaf al-khabitha Allah ya sifanta giya da waɗannan sifofi kazamtattu rijisun najasa ne min amali shaitan kuma aikin shaitan ne inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri shaytan yana nuhin ya kawo ƙiyayya da kuma hushi da juna a cikin giya da caca wa yasuddakum an dhikrillah ya hana ku zikirin Allah wa anis sala kuma ya hana ku sallah ba'da ma sharaha ko shurihat lakum harul khamri bayan an yi muku sharhin halin giya fara'aytumuha kun gane ta khabithatan kazamtatta haka za hakan ga hal ta turkuna ha shin ko za ku batta bayan Allah ya gama shirin duk illolinta kaga kenan kamar dai Allah ya faɗa musu ta hanyar amfani da hankali cewa su bar shan giya qala umar sayyidina umar yace allahumma anta haina to Allah mu dai mun bar shan giya allahumma anta haina Allah mun bar shan giya to fa hurrimat al khamru sai an karamta giya laysa kama yaqulu jahalatu yace ba kamar yadda jahilai ka cewa ba innahu sa'alana Allah ya tambaye mu wasa katna mun kai shiru wasa kata shi ko sai shiru bakat kawai ba lantum mun tahun shi ko za ka wuce giya sai mun kai shiru shi kuma Allah daga haka bai kuma cakuri ba to kenan ba gama ba haramta shan giya ba in ji jahilai ke ya tambaya ban ba da an samu ko bai ce goyi ba to kowa ya je ta sha abinci Allah dai bai hana ba in ji jahilai eh in ji jahilai fa baqiyatul khamru halalan su a wurin su giya halacce laisa kazalika shehu yace ba haka bane hadha amrun bit tahrimi wannan horo ne da haramtawa ablagu shi an mahi kai matuƙa min al'amri daga horo insanun ya sufa laka sharran mutum ne ka sufanta ma sharri hatta ya sufa laka har ya sufanta ma kashi ala haqiqatihi bisa ga haqiqan wa da sharrin yake bayan ya gama sharhin wa yaqulu laka yace maka hal anta ta'tihi shin ko zaka yi wannan shirin ba ya faɗa ma duk bala'i da ita to zaka yi kaga kenan yana faɗa ma kakka yi ai ma'ana fa ma'ana innaka la ta'tihi abadan ina ganin dai da wannan bayanin da nema baka komawa ga wannan shirin har abada to haka ne Allah ya wagiya Allah ya tsare mu da shan giya kamar yadda dai muku bayani jiya duk duk dullahin da ba zai yiwu ba sanda mutum na da hankali ne na kaba'ira to in ya sha giya an gama shi yasa ake kiranta ummul khaba'is kamar yadda ne gunto muku labarin wata fasika wani lokaci da ta ga wani saurayi sai ta gabatar mai da sabo guda uku ta ce ko dai ya yi zina da ita ko ko ya kashe yaro ko ko ya sha giya to sai ya yi tunanin dukkan waɗanda abubuwan kaba'ira ne kashe mutum ba ƙaramin lamari ba ne zina ba karamin lamari ba ne hadda in an dibi kyacin da Allah ya game da waɗannan abubuwa guda to sai ga abin da da dama dama ba zai sha giya don kasan da ita zina wanda ya ta kashe shi za a yi haka nan wanda ya yi wanda ya kashe mutum kashe shi za a yi amma yadda mutum ya sha giya ko lalata ba nan za a yi mai to sai ya ga irtikabu a habbin zararai ne bari ya sha giya sai ya ce to tun da abin ya zama dole bari ya yi wanda ya sauki sai ya sha giya da ya sha giya hankali ne ya ɓace sai ya yi zina da matar da ya gama zane da ita kuma sai ya kashe yaro shikenan duk abubuwan guda uku sun auku to shi yasa ko yau mahi yawan laifukan da aka yi musamman cikin wannan zamanin namu da matasa ka abubuwa na taka dokoki waɗanda ba a taɓa ganin irin su in ba yanzu ba dalilin haka hankulan suka bace ba an ce akwai ƙwayoyi da yawa na shaye-shaye wasu an yi su don magungunan wasu rashin lahiyoyi amma su matasa ibilisu ya koyar da su wanda aka har hada su su batar da hankali hayyatan sun higiya batar da hankali to duk abin da an ka sha dai ya batar da hankali suna ne giya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun dukkan abin da ka sa mai hankali ya bace to wannan giya ne kuma kowace giya haramun ce saboda haka a kula da waɗannan abubuwan Allah shi mana magani shi yasa yana da kyau masu masu waɗannan yan drug masu NDLA yana da kyau a taimaka musu saboda wato amfani da ƙwayoyi ta hanyar da bai kamata ba ya kawo laihukan da ba a zaton a yau sai kaga an yi su don da zarar hankalin mutum ya bace to shi ba wannan mutumin ba ya koma wani abu na daban babu abin da bai iya yi shi yasa za ka ga mutum yana kashin mutane ba gaira ba sabar kaga yana ɗaukar wasu matakan busassar zuciya kamar fir'auna kai ka san mutumin da ya kalmar shahada in dai ba bayan macin hankali ba ba yadda za a yi shi waɗannan abubuwan amma sai ga yana yanzu saboda ya harhaɗa wasu abubuwa sun bata san masa da hankali ya koma iblisu babu abin da ba zai iya ba to Allah shi muna kariya da waɗannan al'amuran
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فهل أنتم فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين واطيعوا الله كما الله داء واطيعوا الرسول كما من الله داء واحذروا كياي المعاصي سابو bayan tawallaitum idan kun gaba da bayanin da'ati daga barin da'a fa'alamu kusan annama ala rasulina balagul mubin abinda a bisa ga manzon mu kawai shine isar da manzanci mai kai matuƙa al-iblagul bayyinu shine isar da sako bayyananne wa jaza'ukum alaina sakamakon ku yana bisa gare mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ayi ma Allah da'a ayi ma manzon Allah da'a a ji tsoron sabon Allah to in kun ba da bai kun kiwa Allah da'a kun kiwa manzon Allah da'a ta shi manzon Allah ya gata shi isar da sako sakamakon abin da kuka aikata shina ga Allah Allah ya samu aikata alheri waje
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح جناح الله ليس بيزموا با على الذين آمنوا بسجود أن سنكي إيماني وعملوا الصالحات سكي كيكاوان أيكي هذه نزلت وانا آية تاسوكا لما قال المسلمون سد مسلمي سنكتي إخواننا ماتوا يوم أهد يوم أوام صحابي سمتوا رانا ياكم أهد وهم شربوا الخمر الهالي سنشاقيا ولم يعلموا بتحريمها بس سان الله يا حرم تاتبا نخاف منا صورون أن يجدوا إثما سسامو ذنوبي في ذلك أتكين هكذا wato wasu sahabbai ne waɗanda suka san saukar hukuncin giya to sai suka tuna cewa ai wasu sahabban sun sha giya ranar uhudu sun mutu ba su san hukuncin ya sauka ba wasu ma ba su nan sun yi tahiya to suna jin tsoron laihin shan giyar ya shahe su to shine suke suke wannan magana sai Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma mu babu laihi ga waɗanda sun kai imani suka yi kyakkyawan aiki babu laihi gare su fi ma mu cikin abin da suka ci ai akalu suka ci min alhamri na giya wal mai sirri da caca qabla tahrimi gabanin haramtawa duk abin da suka sha na giya da abin da sun kaci na caca kayan Allah shi haramta ba laihi Allah ya gafarta musu idza mattaqaw in sun ji tsoron almuharramat abubuwan da an ka haramta wa amalu sun kai imani wa amilu salihati sun kai kyakkyawan ayyuka sun mattaqaw sannan sun kai tsoron Allah wa amalu sun kai imani ai sabatu sun ka tabbata ala taqwa bisa ga tsoron Allah wal imani da kuma imani sun mattaqaw sannan sun kai tsoron Allah wa hasanu sun ka- sun ka kyautata wallahu yuhibbul muhsinin Allah dai yana son masu kyautatawa istadalla ba'dul jahalati bi hadhihi al-aya ala tahlil al-khamri wato da wannan ayar wasu jahilai sun ka kafa dalili bisa ga alata halilal khamri bisa ga haramcin giya qalu suka ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma taimu babu laihi ga waɗanda sun kai imani da Allah suka yi kyakkyawan aiki babu laihi gare su fi ma taimu cikin abin da sun ka ce innaha al khamru sun ka ce ai ita ce giya walam yaqbalu annaha nazalat fil ladina matu لإتيان الآية آه، بس ولم يقبل ولم يقبلوا ko annaha nazarat basu karbi cewa wannan aya ta sauka ba bil ladina matu wa daga waɗanda sun ka mutu li itiyanil ayati a bi idza saboda tahowa aya da idza lil mustaqbali don abin da aka fuskanta idza mattaqaw wa amanu su basu doki cewa tana magana ne akan abin da ya wuce ba sun ka ɗauki tana magana ne akan abin da zai zo walakin dallu amma dai sun bace ita kan giya Allah ya riga ya haramta ta laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun babu laihi ga waɗanda sun kai imani su da kyakkyawan aiki fi ma tsayimu cikin abin da sun kaci ay akalu sun kaci wa tamu huna ashrubu cewa tsayimu sun ci ma'anar ci anan shine sha idza mattaqaw in sun ji tsoro sun ji tsoron Allah wa amanu sun kai imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan ayyuka sun mattaqaw wa amanu sannan suka ji tsoron Allah suka dawwama bisa ga imani sun mattaqaw wa ahsanu sannan suka ji tsoron Allah sun kai ihsani nazala fi ko fi'ataini ta sauka cikin jama'a guda biyu ba'dhum sashin su matu sun mutu wa ba'dhum sashin su gabu sun faku wa qatala zulul aya lokacin saukar wannan ayar qabla an tabluguhum gabanin ayatul tahrimi gabanin ayar haramci ta zo musu sun sha giya sun tahiya su wasu sun sha giya sun mutu kahin ayar haramci ta zo musu to su ne Allah yake magana idan kanu yattaquna kullama ma harrama Allah in dai sun zama yanzu suna nan suna kiyaye duk abin da Allah ya haramta wa yamtathiluna amra Allah suna kahuwa ga horon Allah falaysa alaihim junahun to ba su da laifi ba sharibu cikin abin da sun kasha hatta tablughum al-aya ayat tazo gare su walladina waddinu ala thalathati wato nan dai babu laifi ga waɗanda sun riga sun ka sha kenan sun sha sun mutu sannan ayat ta sauka sun sha ba su nan ayat ta sauka to in suka ji aka su koma shikenan abinda sun ka sha Allah ya gafarta musu to shi na ce attaqawa thalathatu ko waddinu ala thalathati arkanin yace addini yana bisa ga rukunna guda uku al-islam akwai matsayi na islam wal imanu akwai matsayi na imani wal ihsanu kuma akwai matsayi na ihsani nan ba maganar rukunai yake irin waɗancan buniyal islamu ala khamsin ba a'a yana maganar tabaqatul islam maratibu nashi akwai martaba ta farko martabatul islami wanda duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shina mai yarda da haka har cikin zuciya tai to shi musulmi ne to sai imani shi kuma imani shi an marhala ta biyu shi ne bayan mutum ya da wannan kalimar ya ci gaba da dukkan ayyukan da Allah ya wajabta farkon su sallah sannan zakka sannan azumi sannan hajji kuma ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta to wanda bayan ya faɗi kalmar shahada ya ci gaba da ayyuka da Allah ya hora a yi ya nisanci waɗanda Allah ya ce a bari to wannan shine mumini amma shi wancan da faɗin kalmar ya zama musulmi daga in ya hau wannan marhala ta ayyukan wanda Allah ya ce da barin waɗanda Allah ya hana to ya zama mumini to marhala ta biyu kenan marhala ta uku shine muhsini shi muhsini ba wai yana aikin kawai ba a'a shi yana aikin ne yadda ya kamata ya yi shi ya cika zakka wajen yin aikin shine anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ba aikin dai ba don kaga yanzu in muka zo muna sallah masu sallah daban-daban suke wani sanda yake sallar daidai sannan yake tunanin harka ta ta kasuwa kuma shine the best time din da zai tunanin harkoki ne na kasuwanci amma bai kure wajen fatiha bai kure wajen ruku'i don baki ya saba jiki ya iya shi yasa har ya gama sallar raka'a hudu daidai bai kure ba balle shi kabliya ko badiya amma in ka tambaye shi yana yiwa ma ko surar da ya karanta ya mace saboda hankalinsa baya wurin to amma fuka hawa sai ce sallah ce ta yi shi faqihi matakar kai sallah kai alwala ka zo ka cika sharuɗan sallah na zahiri waɗanda an ka sani ka fuskanci gabas ka fuskanci da alaura ka karanta fatiha da sura abin da aka kai sallar ka ta yi wancan cikin zuciya tsakaninka da Allah to wannan sallar faqihi kenan wanda idan mutum ya waɗannan sallolin haka nan zakka ya ba su daɗa ko a gani ko a gani azumi ya yi hajji ya yi da sauransu mumini dai kenan to amma shi muhsini sallah ta sai ya ga kamar yana gaban Allah i sallah wato almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangiji ne lalle ne ya zanda ubangiji ya gana saboda haka da lokacin da ya fara sallah har ya hita yana ganin jalalallah kamar yana gaban Allah ne to wannan sallar ta zama kenan da zahiri ne da baɗini duk yana gaban Allah haka yake wajen sallah haka yake wajen azumi azumi ma shine barin cin abinci da shan abinci da zuwa ga sha'awa tun hitowar rana tun hito alhijiri har faduwar rana to shi ko shi ko muhsini shine barin duk abin da ba Allah ba haka nan zakka ka ɗibi abin da cikin abin da aka baka ka bada ushiri wani wuri rubu'ul ushiri da sauransu to amma shi su bi ka bada kanka duk wurin Allah gaba daya to duk haka ta shafe take bi ma'ana shi muhsini bambanci ne da mumini mumini yana yin ibada kawai da ko da ya kula da abin da a cikin zuciya ta sadda yake ibada ko bai kula ba amma shi muhsini sadda yake ibada yana yana kula da matsayin Allah cikin ibada ko menene sai ya sa ikhlasi tsakani ne da Allah a cikin wannan ibada shi yasa annabi ya ce al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko dai ka zama mawqifi na muraqaba muraqaba shine kana jin Allah na ganin ka yanzu ko wani babban shehi ya zo nan ya zauna kaga tafsirin nan da duka sai ka na fara makarkata saboda yana jin shehi na kusa garin yana tsoron ya ji kure ya ji na kwaba ta ya ji na talalabiya ko saboda haka duk abin da zan faɗi sai na yi shirin gaske tun da mallan na nan shehi na nan ka annaka tarahu ka annaka tarahu kenan kamar dai shehi na gani na fa in lam takun tarahu to shi sufi duk abin da zai tsakani ne da Allah yana jin Allah na halarci ne to wani jin ya kai Allah ka gani ne Allah ka gani ne in ya wuce nan sai ya zan shi ka ganin Allah sai ya zan duk abin da zai kamar ga Allah kuru-kuru ya zanna yana ganin yana yi saboda haka dole ya yi abin yadda ya kamata to shi an marhala ta ƙarshe cikin marahilu guda uku na musulunci da kowane an kaje wurin Allah ana zuwa aljanna amma aljanna ta kan bambanta eh shi wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ya tsaya nan eh to in dai ya mutu bisa ga imani da wannan kalma ya shiga aljanna jiya mun haka da man qala la ilaha illallah dakhala aljanna wa lam wa man lam yaqulha dakhala an-nar kamar da annabi ya faɗa duk wanda ya yarda da la ilaha illallah dan aljanna ne kawai to amma aljanna ta ba ta ɗai da man amana wa amila salihan innal ladina amanu wa amilu salihati yayi imani kuma yana sallah tare da shi aka azhar al-asr magriba isha'i kuma da shi aka ramadana yana da ikon ya shiga gida ya sha ruwa sai Allah ce ka asha sai ya zama dai bai sha ba ya zo ya hitar da zakka in ya samu kuɗi ya je haji wannan bai ɗaya da wanda kalmar shahada ɗaya faɗi wata rana shi sallah wata rana bai yi aljanna su ba ɗaya take ba to shi ko wanga shi ko bai ɗaya da wanda ko ibada ya kai yana jin kamar Allah na gani ne ko ko shi yana ganin Allah saboda haka zaka samu aljanna su ta bambanta daidai da matsayin imanin su a wurin Allah to Allah ya dandana mu da duka da dadin kowane ba kowane mumini musulmi ne ba kowane musulmi an mumini ba sannan kowane muhsini mumini ne ba kowane mumini an muhsini ba sai ga cikin mutum ya sa wajen imani kai amma bai kai wurin hisani ba to galibin ma'abuta a turkus sufiya malaman ɗariƙu da shehunansu galibi nan ne cikin kilas ɗin nan na uku nan ne suke duk ibada da suke suna ƙoƙarin su tace ta ne ta zama khalisu talli wajen illahi suna ta ne don Allah ba wani rabin kowa a ciki illa Allah suke bida to Allah ya samu cikin su na'am na'am to shine yace al-islamu al-imanu wal-ihsanu wal-ihsanu huwa eh, mm, ka ban ga wurin ba ثلاث مرات أيوة كرر التقوى ثلاث مرات yace ya karrara ta kawanan haso uku sun mallabe na sun mallabe menene sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa hasanu ko ya karrara ta kawa so uku sun mattaqaw fi maqamil islami guda kenan eh shi musulmi ai taqi ne duk musulmi taqi ne tunda ya bar shirka ya komo ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah aiwa sun mattaqaw wa amanu ko in yayi imani kuma taqawa ce tunda ya tsaya ga ayyukan da Allah ce yayi sun mattaƙau wa hasanu kuma shi mai ihsani shi ma taqiyi ne tunda yayi ikhlasin ibada ta saboda Allah wallahi yuhibbul muslimin al insanu la budda an an yusallima ko an yuslima wa yu'mina wa yuhsina mutum dole ne ya musulunta dole ne shi imani dole ne ya ihsani al islamu al ima wal imanu wal ihsanu musulunci da imani da ihsani wani ihsanu huwa al-gaya to ihsani dai shine kai matuƙa fassarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fassara shi bi bima la mazida alaihi ga abinda babu ƙari akan haka nan shine an tabu da Allah ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin Allah shi Allah yana ganin ka wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani ay qata'ul masafata saboda sun kace fage mai ihsani shi ya kai gayatul gayati yana ganin Allah kuru-kuru da zuciya ta saboda haka duk ibada ta yi khalisatul liwaje Allah subhanahu wa ta'ala mutai
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوم يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني الله كما زي شيء cikin hukuncin farauta musamman ga waɗanda a cikin harami ko cikin hurumin makka cikin halin harrama kuma da hajji ko umra ya yi wani dina amanu ya kuma min nai laifin wani kuma lawo allah zai jarrabe ku bishayin da wani abu mina saidi na farauta tanaduhu aidikum wanda hannuwan kuka samu ne wani mahukum da kuma masunku lamma bayyana ma a halla sadda allah ya bayyana abin da ya halatta wa ma harrama da abin da ya haramta a ta sai zo bi nau'in khasin da wani nau'i na daban wa huwa saidu shine farauta fi haƙƙin muhrimi ga haƙƙin mai harrama da hajji aw fil harami ko ko haƙƙin wanda a cikin wanda a cikin harami eh wanda ya harrama da hajji ko ko wanda a cikin hurumin makka hukuncin farauta a wuri ne shine Allah ya kawo anan bayan ya gama mana bayanin abubuwan da ya halatta da abubuwan da ya haramta ya ce ya yi wani na amanu ya kuma min ne da ya fi wani kuma Allah Allah zai jarrabe ku bishayin da wani abu yursiluhu da ya kasa kushe ilaikum zuwa gare ku min saidi na farauta tanaduhu tatanawaluhu aidikum wanda hannunku ka iya kama shi wani ma hukum da kuma da kuma da kuma masunku alkibar waɗanda an manya minhu na daggare shi kuna iya kama shi da hannu kuma masunku na iya kamo shi wa kana zalika bil hudaybiya wannan abin ya zamo ne a hudaybiya sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyo harrama da umra yazo kafiran makka sun ka hana ya shiga makka wa hum muhrimuna alhali suna masu harrama da umra fa kanatil wahshu wat tayru tagashabu sai ya zan dabbobin daji irin su bareyi da zomaye da tsuntsaye suna tahuma mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ga su sun yi harrama da umra dabbobin suna tahowa fi da halihim har cikin siriddansu sadda suka zauna ga su a kama da hannu ma sai a kama to Allah zai zarrabe ku da su abubuwan nan na farauta kuna da ikon kama su da hannuwanku kuna da ikon wato halbin su ko jihar su da masunku to amma Allah ya haramta li ya'lamu Allah don Allah shi bayyana ilma zuhurin sani na bayyane man ya kafuhu wanda ka tsoron Allah bil gaibi a fake ai ga'iban yana fake lam yarahu don Allah shi gane wanda ka tsoron Allah alhali bai ga Allah kuru-kuru ba ba ya tsani ba sai da ya nisanci farauta Allah ya haramta a farauce su kuma sai Allah ya sako su don ya gani shin ko kuna bari ko ko yi zafi Allah shi na da irin wannan jarrabawa haka ne ma ashabu sabti na mutanen yahudu ya haramta musu sun kihi ran asabar ko wace rana an karo sai a gaba kihi amma ran asabar sai Allah ya sako giwayen roga sunan sai sun ka kasa hankuri marmakon suka kasa hankuri sai suka yi dabara sai abin ya zama bala'i gare su sai su yi gando in kihin ya bi ta wannan gandon ya shiga can ya gaza fitowa ran lahadi sai su zo su kame shi ba su kama ran lahadi ba ran asibi ba amma ran nan sun ga dabara da aka kama ne to kaga irin wannan kamar irin wannan jarrabawa ce shi kuma Allah ya wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hana su su yi su su yi kamun su yi farauta ana cikin harami amma sai ya turo musu dabbobi irin su bareyi irin su zomaye da dai sauran abubuwan da na halatta a yi farauta don Allah shiga mai tsoron Allah tunda Allah shi yana gani ko ba ka gani ba shi yana ganin ka liyalama Allah man yakhafu bil ghaib wa man yatara duk wanda ya shishigi ba da zalika bayan hakan ga bayan zalikan nahi bayan wannan nahani bayan wannan zalikan nahi wannan hani an da gare shi fasadahu yayi farauta shi falahu azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare ka jalin Allah shi zai hani kuma ya kawo ku abin in ka in ka hanu shikenan sai ka samu lada in ko kai farauta kaga abin ya zama banza to Allah ya ce azaba ta yana nan mai radadi Allah shi mana maganin azaba ta muje
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
ya ayyuha alladhina amanu ya ku mu'minai la taqtulu sayda kada ku kashe farauta wa alhali antum ku hurum kuna cikin harami wato kuna cikin harrama da hajji ko kuma umra ay muharramuna bi hajjin aw umratin wato kab ku yi farauta kab ku kama barewa ko zumo ko kayan farauta sadda kuke cikin hur sadda kuke cikin haramin makka kuma kun yi harrama da hajji ko harrama da umra mai hajji haramun ne garai ya yi farauta haramun ne ko da ya ga abin farauta to Allah ya haramta shi yi farauta wa man qatalahu minkum wanda ya kashe farauta na daga cikin ku muta'ammidan da gangan to fa jazaa'u mithli ma qatala sai ya biya sakamakon ko sai jazaa'u ya bada sakamakon mithli kwatamcin ma qatala abin da ya kashe minan na'ami na daga dabbobin gida ai duk wanda ya kashe wata dabba a wurin a cikin harrama da hajji cikin hurumin makka to ya waje bagarai ya biya wannan dabbar da ya kashe kuma zai biya ta ne cikin dabbobin gida shi za a yi mai kima shi biya ba da yaji za a misali ma katala sakamakon irin abin da ya kashe ya waje bagarai minan na'ami na daga dabbobin gida shibuhu wanda aka kama da shi fil khalqati ga halitta ya hukumu bihi zawa adalin minkum zawa adalin ma'abuta adalci guda biyu minkum na daggare ku ya hukumu shi ka hukunci bihi da wannan abin da attamka abin da ya kashe dabbar da ka kashe sai a samu malamai guda biyu adalai waɗanda sun kasan kwatancin dabbobi sai su ce dabba da ka kashe kaza to ga dabbar da ya kamata ka basuwa ta gida ta zama fansa ga waccan da ka kashe cikin farauta. zawa adalin minkum آه لهما ف م? لهما فتنة ودن أدى لورا يميزان دا كرر بيوا بها دا لورنا غا أشباه الأشياء كما دا أبوه به دشي ما سهنكلي ما سلورا waɗanda su suna iya gane cewa dabba kaza ta yi kama da dabba kaza saboda haka dabba kaza da ya kashe ta daji abin da ya kamata ya biya ta da shi dabba kaza ta gida to wa kad hakama ibn ibn abbas ibn abbas radiyallahu ta'ala ya yi hukunci wa umar da umar wa ali da ali fin na'amati gajmina bi badanatin shine a bada taguwa wanda ya kashe jiminar daji yana cikin harrama da hajji to sai ya bada taguwa raƙuma kenan وابن عباس وابو عبيده في بقر الوحش وحماره بقرة da ibn abbas radiyallahu ta'ala da abu baida sun yi hukunci ga wanda ya kashe jakin daji wanda ya kashe fi bakarin fi bakarin wahashi wanda ya kashe bauna wa himarihi ko ya kashe jakin daji to bi bakaratin sai ya bada nage wa ibn umar sayyidina ibn umar wa ibn auf da abdurrahman ibn auf fi zabi cikin barewa wanda ya kashe barewa bishatin sai ya bada akuya wa hukuma wa hakama biha ibnu abbas wa umar kuma sayyidina ibnu abbas da umar su ma sun yi hukunci da ita wa gairuhuma da wannan su fil hamami da tantabara in mutum ya kashe tantabara ko kurciya sai ya bada tunkiya sai ya ba sai ya bada akuya la'annaha yushbihuha fil abbi saboda yadda tantabara ko hasbiya ko kurciya suke shan ruwa to haka tunkiya haka barewa ka sha haka tunkiya ka sha saboda haka in mutum ya kashe in mutum ya kashe dandabara sai a ce ya bada akuya saboda sun yi kama da juna amma wajen shan ruwa hadayan tana hadaya baligal ka'aba ce wadda za ta isa ga ka'aba ay yablugu bihi alharama wadda zai kai harami da ita wani yuzbahu a yanke tafi a cikin harami wannan hadayar da zai basuwa wadda a fansa ga dabbar da ya kashe sai ta shiga harami sai an zo da ita makka wai ta saddaku bihi yayi sadaka da ita ala masakinihi bisa ga talakawan makka shan ne cikin hurmin makka za a yanke ta ita fansar sai a ba talakawa sadaka wala ya juzu ba ya halatta an yi ba yanke ta haifu kana yadda take bai yiwa a ce duk inda ya gada ma shi yanke bai yi ba dole sai ta kai ga haramin makka au kafaratun ko ko shi ba da kafara da amin masakin shine abincin talakawa aw alaihi koko ya tabbata bisa gare kafaratun wata kafara da'amu masakina shine abincin talakawa ya da'amu masakina shine shi da talikai min galibi daga marin jayen ucil baladi abincin garin ma yusawi abin da ya daidaici kimatal jaza'i kimar sakamakon likulli miskinin muddin kowane miskini a bashi muddi sai a kaddara in barewa ta ya kashe tana nawa sai a wadi sai a sawo shinkafa adadin haka nan wato kudin wannan barewar da ya kashe tana kaza ko kuma barewar da ya kashe ya kamata a sai akuya a fanshe ta da ita to akuyar da za a sayi tana kaza shi kenan marmakon sau akuyar sai a sau shinkawa da kudin akuyar nan sai a tara talakawa a ba su mudu mudu saboda haka kudin akuyar an mai da su mudu mudu a raba ma talakawa ya zama sakamakon barewar da ya kashe in ji Allah da kulli miskinin mutum au koko adalun fansa dalika hakan ga siyaman ya zama azumi au koko ya addu li kulli muddin koko ya kida ga kowane mudu ya sumu yayi azumi lahu gare shi yawman yini guda kowane mudu sai ai mai azumi fa in waka kasarun ko in in kariya ta in kariya ta auko ya sumu lahu yawman zai yi mai azumin yini kamilan cikakke da ya kare wata dabba wanda aka farauta ya kare da to zai yi azumi na ne cikakke ya zama fansa gare ta li yazuka duk wannan don ya dandani wa bada azabar amrihi al'amari ne ay thaqula jazaihi ay thaqila nauyin jazaihi sakamako ne jazaa amrihi ko jaza'an amarahu ko amrihi alladhi fa'alahu sakamakon al'amari ne wanda ya aikata duk wannan wasan da aka ce ya basuwa ko dai ta dabbar da zai basuwa ko kuma ta abincin da zai basuwa ko kuma ta azumin da zai yi to duka waɗannan dai sakamakon abin da ya aikata na farautar dabba a cikin haramin makka sadda yake cikin harrama da hajji ko harrama da umra aballahu allah ya rangwame amma salaf daga abin da ya rigaya min kadal saidi na kashe farauta abla tahrimihi gabanin haramtawa shi can dori kan an yi ta yi amma yanzu kan Allah ya haramta wa man ala duk wanda ya koma fa yantaqimullahu minhu Allah zai yi masa azaba zai yi ramuwa wallahu Allah azizun mabawayi ne ai galibin marinjayi ne ala amrihi bisa ga al'amarinsa don tiƙamin kuma ma'abucin azaba ne min man aswahu daga wanda ya saba mishi Allah ya tsare mu ga azaba ta wato Allah shi da hikimomi cikin abubuwa da yawa wanda wani lokaci sai ka mumarasa da abu sannan kaka gane dalilin yi ne yanzu kaga mutane ne ka tahiya miliyoyi a makka kuma cikin haramin makka yanzu an halatta farauta miliyoyin na cikin kwana biyu sai su farauci duk zomon da aka san makka da barewa sai ya mutane makka ba su da barewa ba su da zomo haka din ne Allah sai kaga kawai su an kwashe musu an buga musu jini tunda an kwashe musu kayayyaki saboda ibada to don wannan sai Allah ce haramun ne ga ka ga zomo kana ji kana gani ga barewa amma ba halin ka taba in kuma ka taba sai a yi ma hukuncin da ya hi barewa tsada kuma dole ka biya haka ne Allah to duk sauran abubuwan su haka ne yanzu in ka zo arba arba misali sai ka iske darbeju ga sunan mu irin mu daga neman tabarruki da an ce an halatta duk sai mu tsitsige da meji arba bai sabbata da ita ko ko ba haka bane amma kana ji kana gani ga ice kana so ka san mai albarka ne amma dole ka bashi don in ka taba shi sai ka biya kaga kenan da wannan Allah ya kare musu kayayyakin su don ana ibada wurin su to Allah bai halatta a yasa shi musu kaya kowa shi koma gida a basu zero ba to ta haka ne zaka yi ta ganin hikimomi waɗanda Allah ka sa to Allah ya sa mu gane mu
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
وإلا لكم أهلتا مكو أيها الناس يا كومتا شينكو shine ko wayalla lakum an halatta muku ayyuhan nasu ya ku mutane halalan kuntum aw muharramina shin kuna cikin halat ma'ana ba ku yi harrama da haji ko umra ba ko ko kun yi harrama da haji ko umra to an halatta muku saidul bahari farauta ta cikin gulbi ta cikin gulbi amma saidul bahari amma farauta ta cikin gulbi in aka ce gulbi teku kenan amma ya hada hadda korama duk ɗaya ne to amma sai bahari amma wato farautar gulbi fa halalun halal ne an ta kulu ku ci shi wa huwa ma la ya ishu illa fihi shine abinda ake ce farautar baharu shine abubuwan da ba su rayuwa sai cikin gulbi kasamaki kamar kihi bi khilafi ma ya ishu fihi sabanin abinda ka rayuwa cikin gulbi wafil barri da kuma sarari kasur ɗani kamar kirkici wata amuhu abincinsa ai ma ya kazifuhu abinda yake jeho shi mai yitan yana matacce shi ma an halatta wata amuhu shi ma an halatta muku saidul bahari wata amuhu wato farautar gulbi da kuma abincinsa fassarahu ma abubakar sai na abubakar ya fassara su ƙara ya ce saidul bahari abinda a farautar gulbi ma ta hatalu lahu abinda za ka wahila hatta ta sidahu haka kamo shi wa ta'amuhu abincin sako ma wajatta mayyitan ko abinda ka samu matacce aw qadafahu al-bahr ko ko gulbi ya jeho shi aw nadaba anhu al-ma'u ko ko ruwa ya kahe ya bashi fa baqiya yawwan zu fatajidu ka samai bila kulfatin ba tare da wahala ba shi a wato kenan saidu wanda za ka yi kokari ka kamo da dabara ba'amu ko wanda za ka iske shi kwanci kawai ka kama kamar wanda ruwa kamar wanda gulbin ya jeho waje ko ko wanda ruwa na jaye sun ka bar shi gashi tuyi doka da ragai to shi abba amuhu to duk waɗannan Allah ya halatta muku mata'an yana jin daɗi lakum gare ku wali sayyarati da kuma matahiya wasaidul bahari ala thalathati aqsamin shine mai tafsiri yace saidul bahari yana bisa kashi uku akwai alhitanu kibaye halalun su waɗannan halal ne bi ijma'in da dukkan haɗin kan malaman ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk kihi kowane halal ne ga ɗan adam ya ci na ɗai kenan wadda fadi'u sannan akwai kwaɗi su ko haramun ne haramun haramun ne bil ijma'i bisa ga haɗin kan malaman ummatu muhammadin cin kwaɗo haramun ne to ha haramun haramun alqur'ani bai makomi ba kwaɗi haramun ne naga wata kasuwa ana buhu buhu buhu buhu da kwanna kwanna ana yi wani wuri haramun ne da alqur'ani haramun ne haramun kwaɗi wadda ba da kwaddi haramun haramun ne bi ijma'in da hadokan malamai wa ma bai nahuma abinda tsakanin su muktalabu bihi abinda ba kwaddo ba ba gihi ba na sauran dabbobin ruwa to waɗannan an yi sabani a cikin su eh wasu wasu sun ce halal ne wasu sun ce ba halal bane wa harrama alaikum saydul bar saydul wa hurrima alaikum saydul barri amma an haramta muku farauta ta sarari wa huwa ma ya ishu fihi shine abin da ka rayuwa cikin sarari min alwahsh na daga dabbobin daji to su kan an haramta muku farautar su ma dumtum hurma matuƙar kuna cikin hurumi falau sada halalun ko falil muhrimi akalu ba aiwa falau sadahu halalun da halal ya farauce shi to falil muhrimi akaluhu in kuna cikin harama da hajji ko umra kuna cikin harami kenan Allah ya haramta muku cin farautar sarari duk abin da za a kamo cikin sarari zumu gada raƙumin daji da sauransu Allah ya haramta muku ci to amma in wanda bai cikin harama da hajji ko umra ya farauto ya baku to ya halatta ku ci yawwa akaluhu kama bayyana da sunna kamar dai yadda sunna ta bayyana wata kulla abin tsoron Allah alladhi wannan da yake ilaihi zuwa gare shi kadai tuhsharuna ake tara ku a ranar alkiyama mutai
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم قال الله الكعبة الله يسن يكعبة البيت الحرام وننتاكي ما الفرما يزم قياما وند أسعي للناس كمتاني an ya bihi amru dinihim shi ne wanda al'amarin dininsu yake daidaituwa da shi bil hajji da lamarin hajji ilaihi zuwa gare shi wa duniyahum da kuma duniyarsu bi amni dakhilihi shine da amincin wanda ya shige shi wa adamu ta'arrudi da rashin gittawa lahu gare shi wa jabyu samarati kulli shay'in da kawo 'ya'yan komai da komai na itace ilaihi zuwa gare shi e Allah ya sanya Ka'aba ta zama ita ce tsaye ita ce ta tsaye da lamuran al'umma na duniya da na lahira ta zama kamar wata hidikwata gyaruwar lamarin dan adam na duniya da lahira in ji Allah shi amma na kiyamar linnasi za ka samu wurin sa ne ake zuwa hajji kuma shine alƙibla shine wanda ya shiga wurin ya zama amintacce shine wanda ya zo wurin ba a taba shi shine wurin da duk kayan abinci na duniya ana kai shi wurin to alka'abatu ka'aba baitullahi dakin Allah ne allazi bi makkata wannan da an makka da ala wallahu haraman Allah ya sanya shi ya zama harami ma'ana wurin da ba a keta alfarma ce waje alahu aminan kuma Allah ya sanya shi amintacce waje alahu qiyaman linnasi kuma Allah ya sanya shi ne mai tsayuwa da al'amarin mutane ai ma ya kuma bihi masalihu dinihim abinda da shi masalahohin addinin suka tsayuwa wadda yahum da kuma matsalolin duniyarsu da baitin Allah na Ka'aba yake gyaruwa amma dinum amma addinin su fal ka'abatu ka'aba qiblatul muslimina ita ce alqiblan musulmi fi sa'ir anha'il alam cikin dukkan tarsashin bangarori na duniya komi bangaren ka in ka tashi sallah ka'aba dole fa aina ma tuwallu fa wallu wujuhakum shaqara inda Allah duk inda kuka kuma da fuska ku zuwa ga ɗakin Allah to kaga kenan da mai da fuskar kowa wajen ka'aba kenan ta zama kamar wani symbol na unity ga dukkan al'ummar duniya don kowa sai ka fuskar da ya sallah ko ka ce imanin mu daban aqidan mu daban amma mun ka da sallah mun ka fuskanci wuri guda ba cinya ba kafa baya ce kenan har yanzu dai ashe wuri guda ake tunda alƙibla ɗaya ce to saboda haka dai ya zama kamar wani wurin haɗin kai na al'umma shine yace fi sa'iri anha'il alam wa mahallu nusukihim kuma shine muhalli na ibadarsu hajjuhum hajjinsu wa masalihu duniya kuma shine wurin maslahohi na duniyarsu ita ka'aba dai لأمن الذي يجد للأمن الذي كو يجده أهل البيت سبودا أمنشن دا متان مكة كي سامو أتم مكة دين مكة تازم ورم مصلحة الدنيا قبا دايا أي بالحقيقة مكة إتتي مجلسة دينك الدنيا iyaka tura sun yi wayo da yahudanci suka cire suka mai suwa wani wuri amma baitul ka'abati shine bil haqiqati majalisar dinkin duniya don nan ne duk duniya ka taruwa kuma lokacin da ake taruwa ai hajjin ne an ka kibarin ya isar da ayyuka ne na rayuwar jama'a sai an ka mai da shi manasiku kawai ai ibada kowa shi koma gida amma ai wuri ne wanda za a tattauna matsalolin gabar da yamma dukkan halin da musulmi suke ciki a duk duniya na halin siyasa da tattalin arziki da halin zamantakewa da kowane irin lamari nan ne wurin tattaunawa kowa ya ji abin da dan uwa ne yake ciki mai buƙatar taimako a taimake shi wanda ka buƙatar a taimaka masa shi faɗi a taimaka masa wanda ka buƙatar walwale matsala ta a taimaka a walwale masa kuma shi yasa haka abin yake to amma da yake turawa suna amfani da wannan dama sai suka cire wannan dama sai an kama yadda hajjin manasik kawai iyaka yanzu ka zo a gurguje kai hajji ka dawo wajen tattalin arziki sai an ka hana ka kai komi yanzu aka da halin duri guna mu masu tsada da an ba da dama sai ka yi diloli ka cika jirgi ka tare su Allah bai hana ba laisa alaikum junahu an tattabu ko ko fadalan min rabbikum Allah bai hana ba inda dawa aka sai su Allah ya halatta maka doka lemu goro kankana Allah to Allah ya halatta sai ka kai ka kai da irin sake sake namu da fatu da komi su ko can sun zo da nasu sai mu yi ciniki kaga tattalin arziki na kowa ya karu babu laihi gwamnatoci su tattauna game da matsalar kowace ƙasa abin da take ciki mai bukatar taimako a taimaka mata to haka da lamari yake to amma sai suka cire wannan sai ya zama ana kokarin a kawo unsuriya cikin hajjin yanzu mu yana afirka in kaga yanda an ka kai mu gwanta namu can mena sai kaga sai an kai mu karshen can inda duwatsu na karshe kamar mu ba mutane bane an kawo wasu karnan duniya an kai su kusa kusa ga yanda aka ruwa jiwa saboda shafahu ne da mai in an ka taba su uban su bai yadda ba yahude kenan to kuma duk wata salawa ta ma'ana an hana sai kaga dan baki daban dan fari daban ko mu'amalar da ya kamata a yi can mai na wurin hajjin sai zan ba za ta yi ba to duk sun san cewa dan ma'ado ne saboda tsoron musulunci amma dai innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa yutimmu nurahu walau kayar har kafiruna ko ana hama za a mata wallahi sai an kai ranar da musulunci zai cika zakka musulmi su taro makka ta zama ita ce majalisar ɗinkin duniya su tattauna matsalolinsu a walwale matsaloli a yi kasuwanci a fahimci juna insha Allah sai mun kai wannan lokacin Allah shi kai mu to saboda haka ne duk kare karen da suka yi wallahi sun sani da hankalin su wannan ka'aba yanzu gashi Allah ya ce mun nan ne wurin yaruwar lamarin musulmi da lamarin su na duniya da na lahira to gashi yanzu an hana mu ruwa ba an hana gaba daya kuma duk kisisi ne ce wallahi gaji an ce lahiya kaza lahiya kaza alhali an san Allah ka bada lahiya ba mu hana a sa takunkumi ba ba mu hana a sa komai ba amma mi an dangantaka takunkumi da zuwa ayyar dafi ɗakin Allah gashi bara dai waɗanda na yi haji ba su wuce adadi ɗan kaɗan bana ma ba mu san wani ra'ayi ba umra da bakin an kai watan rajab watan sha'abana watan ramadana sai ka ce ma an taron haji amma sai ga mutane ga sunan gudatan gudatan gudatan wai rashin lahiya aka tsoro rashin lahiya wanda wannan rashin lahiya wannan bayanin babu shi fil kitabi kuma babu shi fil sunnati iyaka kawai an samu wasu sun sun kawata musu lamarin sun daura musu gindi da sunan Allah ya yadda Allah ko bai yadda ba wa man zalamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu fi وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب اليم duk wanda ya hana a zo masallacin Allah wallahi ya shirya kwasa kashi ne ga hannu Allah ba zai kyale shi ba abu guda biyu ku kiyaye su don ma'anarsu Allahu haqqun duk kisisi ne yadda haka mutum nayi in dai zai hana mutane zuwa dakin Allah ne kyale shi sai ya ga obari labarin Abraha ta kawai ya ishe mu gashi nan cikin alamtara kai ba ala rabbuka bi ashabil fil da suka kame tumaki da raguna da raqumma Abu Talib ya ce mai mi ka ce na zo in roshe ɗakin ku ya ce "A, gare ka ba ni tumaki na da raƙuma na ce a'a wannan ɗakin da shine alfakarin kakan ku kabiran an kabirin ya ce eh na sani amma mai shi na nan in ya ga dama shi bari ka roshe in bai ga dama ba tsakanin ku da shi tumaki da raƙuma annoba na bidan Allah haka ne to ai koyarwa haka take ga ɗakin nan duk mai bada shi gwada na rantse da Allah Allah bai barin kowa shi wasa da ɗaki ne saboda haka duk wagga wala wala da aka yi shi yasa muka ce Allah shira mu kashe kashe mu mu ga wanda za a yi mana ashiru mana ashiru mutum dan adam wanda uwa ce ta duka ta haifai da jini da komi ya ce zai hana zuwa ɗakin Allah da tun kafin a da shi da ƙasa Allah ya kuma laifu sun ka gina shi ba a taɓa samun lokacin da babu mutum dubu saba'in suna ɗawafin ɗakin Allah ba in ba wannan karon ba saboda so called coronavirus wannan munan sai dai mu ce eh in ka iske gari kowa da bundi sai ka sa kare amma ina coronavirus a Najeriya duk ƙarya ta wallahi ƙarya ta mana ƙarya ta ƙarya ta ba gashi mun yi maulidi ba wajen mutum miliyan shida ba samu mutum guda da coronavirus ba guda ba mu samu ba wallahi har yau har yau ba a samu ɗaya da coronavirus ba sai in gaskiya ne duk ba ta kashe ruba sai kawai ana mutane guru ɗau guru mutane sun lalace mun bu yahudu abinda suka gana wasu kai mana kuma muna shiru Allah ya kai mu ganga na ɗai kenan na biyu qur'ani duk wanda ha kokarin taɓa qur'ani sai gare ka wallahi sai gare ka in ka ce bari ce a yi zai ce gare ka don Allah ka kawasa billahi allazi la ilaha illa huwa duk mai taɓa qur'ani da asha Allah ba zai kare shi ba don da Qur'ani nan na kasuwa da ƴan iska su Abu Jahil da suka fara kashe shi amma babu irin abin da musu ba dole sun kaba shi to haka nan shekarar da makarantawa alijja ba ka iya canzawa a ciki alijja turawan da sun ka wuce sun yi ku ƙarfin hali sun yi ku kafirci babu dabarar da ba su yi ba su hana karatu Qur'ani kasar da sun ka gara to yanzu masu bada su bada shi yasa aka ce gyara za a yi za ce gare ku inna mala balu billiya wa inna mala kullu imrin ba wanda ya ce gyara zai yi tsakani da Allah ya gyara wala hul ajru wanda ko yana niyya ya soka wani abu ne don alala ta karatu Qur'ani gare shi kashe maza sun yi mitin wai gwamnoni na arewa mara shi sun yi mitin wai akan a daina karatun Qur'ani saboda ya zama ƙauyensi to bokon naku me kai magare yau shekaran mu ɗari muna boko har yanzu ba mu kai da jirgin sama Allah har yanzu amma ba mu rasa limami ba ba mu rasa mai wankan gawa ba ba mu rasa mai mai karantar da mutane sallah ba muna nan muna yi makarantar ƙur'ani kwalliya ta biya kuɗin sabulu wai yau kisisi ne da suka yi su ɗauko boko su sa cikin karatun Allah a suruke ku sa kun daɗe ku sa wannan ku sa mu da muna kallo lil qur'ani rabbun yahmihi Allah qur'ani yana da in an yi niyyar kwarai an ka sa abin kwarai za ku ga alheri in ko da lauje cikin naɗi oho mu da mun sa ido Allah na kallo Allah to Allah shi muna magani saboda haka abubuwa suka a ɗakin Allah shine wurin gyaruwar rayuwar al'ummar musulmi in ji Allah Qur'ani shine makoman wannan al'umma in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dare bin kai gidan imamu shi wa dai duk suna faɗi yayi duk suna faɗi dawabin da aka yi shi sirrin baka'in duniya nan ga nan ga kajarul aswad dawafin da aka yi mutane suna dawafi shi asirrin abin nan taharrukin duniya in aka bari zai bari bari dai mutai ai muna kallo mu abin da alfakarin mu abin da muka gode Allah duk shegantakar da an kai inna rabbaka labil mirsad wannan alƙawali na Allah ta hannun annabi Muhammadu na cewa ko sauran duniya kwana guda duniya ta tashi sai Allah ya ƙara ma kwanan nan hwani don Allah ya tadda wani namiji cikin ɗiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cika duniya da adalci da musulunci kamar yadda an ka cika ta da kahirci da zalunci shi albakarin mu imam al-mahdi yana cike shi yasa kullum muka ce Allah ya kawo mana shi mu ga wanda zai mun da muka mu ga wanda Allah zai da bai jan kunne ba ya dade yana wahala al'umma musulmi to Allah shi gwada mu da kaskanci ne muna da ran mu ce dan nema ai gaka haka muka so wallahi Allah ya ba mu da yadda zama lafiya Allah ya ba mu shiga da imani Allah ya gyara mana al'amuran mu zahiri da batini waɗannan matsalolin Allah shi mana maganin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق بها لنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ناصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين